أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نحييكم جميعا تحية مباركة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيام شهر رمضان ويتقبل منا جميع ما نقدمه في هذا الشهر المبارك من الدعوات والقربات والصدقات uwa salamu alaikum mun keɓance wannan darasi wanda za mu dinga yi muku ku kaɗai kawai 'yan bojin banda kowa ko akwai wani anan da ya shiga eh duk wanda ba ɗan bojin ba ne ya shigo ku kore shi karatun ba na shi ba ne gani kuma dalilin wannan shine ne akwai littafin akhlaq diyar da kake karatun qur'ani idan baka da akhlaq da bi'o'i kyawawa to qur'ani ba zai maka amfani ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama da aka tambayi sayyida aisha menene ɗabi'o'i halaye na manzo sallallahu alaihi wasallama sai sai da aisha da rarraba mutum biyar daya hamsin yawa in aka ba ku kaman ku uku ko hudu sai ku haɗu ku ga ku kalla yawa yawa kuma zan sa kowa a bashi wannan littafin kowa yawa can baya yawa ka duba na kusa da kai na kusa da kai ka juya kana kalla yawa idan akwai guda ɗaya kusa da kai ka juya kana kallon inda ake karantawa to shine sai da aisha sai ta cewa wanda ya tambaye ta halayen manzo sallallahu alaihi wasallama ce hal taqra'ul qur'an kana karanta qur'ani ne kana karatun qur'ani shine sai ya ce na sai da Aisha radiyallahu ta'ala anhu sai ta ce كان خلقه القرآن شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم حالين شيني قرآن ma'ana duk abin da ta ga ƙur'ani ya ce a yi ɗaya daga ciki manzo mai bai farko wanda duk abin da ƙur'ani ya hana to ba abu ɗaya da manzo ya aikata daga ciki saboda haka ne shi manzo sallallahu alaihi wasallama Allah a cikin Qur'ani ya kira shi da suna Qur'ani da ya ce kad anzala Allah ilaykum dhikran sai ce rasulan yasal alaikum dhikran rasulan Allah da ya ce Allah ya saukar muku da Qur'ani da yake ƙur'ani shi ne rasulan ya turu alaikum manzo wanda yake karanta muku ƙur'ani shi ne ƙur'ani saboda sun surutun jin ƙur'ani da ɗabi'antuwa da ƙur'ani ƙur'ani ya ce manzon shi ne ƙur'ani to kaga bai kamata makarancin ƙur'ani a same shi da wasu ɗabi'o'i halaye ko a ce yana karya ko a ce yana saba alkawari ko a ce yana cin amana ko a ce yana ɗauke-ɗauke ko yana shaye-shaye mai dace ba domin haka ne zai fatul yama ya ce in har za a same shi da wani hali marar kyau to allah wajaran mahaddacin ƙur'ani irin ya ce bi isa hamilin ƙur'ani ana izar ya sha in har za a ce zai fatul yaman yana da hali kaza marar kyau shi kuma makarancin ƙur'ani mai karantar da ƙur'ani ya ce to Allah wadaran mahaddaci iri to yanzu kai a ce kana mahaddacin ƙur'ani makarancin ƙur'ani kana ɗauke-ɗauke a ajinku ko a ce ka ɓuya ka sha wani abu haramtacce eh ko cin zali kai ne ka daki wannan eh ka zagi wannan ko kullum ka kinkili allo ka rike kana karatu Qur'ani ko so kake ka zamo cikin waɗanda suke karanta Qur'ani Qur'ani yana dine musu ruba khari ruba khari bil Qur'an wal Qur'an yal'an yace za a iya samun wani makarancin Qur'ani ne amma Qur'ani yana dine shi yana dine shi a farko to ganin wasu abubuwa da suka faru kwanan baya ya tayar mana da hankali gaya gani ya kamata yaran da haka kawo mana su a nan amana eh wani daga katsina wani daga sokoto wani daga jiba wani daga kaduna wani a katarku wani a gaishewa suna nan ga su da iri-iri wasu abu an kawo mana su amana ba su tarbiyya da haddace Qur'ani amma a ce a cikin waɗannan yara a ce akwai wasu waɗanda za su yi abubuwan da bai dace ba ta dinga cewa harin gaskiya akwai aiki a kan ya kamata mu keɓance waɗannan yara da aka ba su amana yadda muke ƙoƙari su haddace Qur'ani to mu dage ya zamo ƙur'ani shi ne ɗabi'arsu shi ne halinsu su fita da ƙur'ani a haddace su fita da ƙur'ani kuma a ɗabi'ance to da wannan ne za mu ɗauke amanar da iyayen suka ɗaura suka ɗaura mana shi ne sai muka ga ba littafin da ya dace a yi muku daura cikin watan ramadana a kaɗan-kaɗan a soke kamar wannan littafi da kuke gani makarin akhlaq wanda an kawo akhlaq tabi'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da saba'in saboda dama an ce kulu tabi'a hali mai kyau din dama kayan manzan Allah ne in ka ga wani yana da shi manza Allah ne ya ara mishi manza Allah shi ne ya ara mishi da wannan tabi'a da wannan hali in ka ga wani yana da shi kai in ka ga mai gaskiya to ya ari gaskiya a wajen manza Allah in ka ga mai kyauta ya ari kyauta a wajen manza Allah in ka gani amana ya ari amana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine muka ce bari mu dawo mu bibiyi wannan littafi mu karanta domin mu gyara halayenmu littafin kamar yadda kuke gani a gabanku يا فارغ المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على الموصوف بخلق عظيم godiya tabbata ga Allah tsira da aminci tabbata akan wanda aka sifanta shi da babban hali babban hali mana ɗabi'a babba kuma wanda ya sifanta shi da wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wani ma in ya ce wa abu babba babba ne balle Allah ya ce wa abu babba Allah ne da kansa ya ce manzo yana da tabi'a ɗabi'o'i kyawawa manya-manya min rabbil azim kuma da ubangiji wanda yake mai girma duk da girman ubangiji ya sifanta manzo Allah da yana da tabi'a mai kyau saboda za ka gane girman abu ta hanyar wanda ya girmama shi ne yanzu misali kamar ni da ba da koyi tara idan cewa ne yana da kuɗi to kaga za ka wuka ko yana da naira dubu ɗaya ne dubu biyu dubu uku amma misali kuwa ko ɗan goke wanda suke shahara da kuɗi yayin da ya buɗe baki shi ai wane ma mai kuɗi ne to sai a ce kai wanda ɗan mutum ya ce masa mai kuɗi ko wanda buwa ma ya ce shi mai kuɗin nan wanda irin kuɗi yake da shi to haka nan za mu iya cewa wanda Allah duk da girmansa yake ɗabi'arsa mai girma ne to wanda irin mutum ne wannan shi shi yasa yake على الموصوف بخلق عظيم من رب عظيم وفي كتاب عظيم كذوب خلق أنشي عظيم ويبدي ولنا ألا عظيم أعلاك بدون أنشي لتاب عظيم أنك تبدأنا إلى الخلق عظيم سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين شكرا محمد صلى الله عليه وسلم دحال يسأل آلاء ذركككو وأصحابه المكرمين da kuma sahabbansa waɗanda aka girmama su wa tabi'ina ajma'i da kuma dukkan tabi'ai wallazi na taba'un bisani wa ba yake bayan wannan fahaza kitabun wannan wani littafi ne fi bayani makarin akhlaq wani littafi ne zai ma bayanin manyan tafi'o'i halayen kirki istasarruhu min kitabi makarin akhlaq yace na takaita wannan littafi ne a wani littafi na daban da wannan suna makarin akhlaq wifqan lil manhaj al muqarrar fi tasawuf saboda ya zamo daidai da manhaj salabus da aka karrara wa ɗaliban makarantun darul furqan cikin ilimin tasawuf li'anna al-akhlaqa saboda tabi'o'i kyawawa juz'un min at-tasawufi wani bangare ne na sufanci la yatajazza'u ba a iya raba raba su da tasawuf hatta qila har sai da ma wasu malamai ke cewa man faqaka fil akhlaqi faqad faqaka fi tasawuf duk wanda ya fi ka kyawawan halaye ya fi ka gaskiya ya fi ka kyauta ya fi ka amana da ragowar sauran kyawawan halaye to shine ya fi ka a tasawuf ala tartibil asli wa fahrasatihi yace littafin an bi tartibin asalin littafi wancan littafin babban wanda aka takaita daga wannan tartibin shine kamar haka ta'arifu makarimin akhlaq an yi ma bayanin me ake nufi da makarimin akhlaq bayanu fitriyatil akhlaqi amma bayanin cewa ɗabi'o'i din fitriya shi ma'ana tun fil azal Allah yake bawa mutum kyautar Allah ne kamar da za ku zo karanta wannan duk wanda kuka ga yana da gaskiya to Allah ne tun kafin ya halice shi ya ba shi gaskiya yana da amana kafin ya halice shi ya ba shi amana amma akwai hanya guda ɗaya da za mu zo mu yi bayani a kai in Allah bai baka abin ba a kyautarsa ta azali kai za ka nema abin Allah ya baka za ka nema abin Allah ya baka ta hanyar riyada misali kai magareci ne ba ba ka iya faɗan gaskiya akwai riyadar da za ka yi ka saba wa kanka gaskiya ka nemi taimako a wajen Allah Allah ya baka gaskiya to wanda yana da wahalan gaske yana da wahalan gaske ta hanyar ko halwa ko ta hanyar hana kanka abin misali kai marowaci ne kawai kawai ba za ka iya ba wa mutum ko zai ba ko aka dinka ma kaya sabobi gobe sallah kai ya ki zuciyarka wannan kaya sabobi sun gobe sallah ka je ka ba wa wani yaro makwacin ko shiga kayan sallah ko duka saka sauran kayan kawai da ko yi kai ba marwaci ne ko wanda ba za ka iya ba wa mutum ba amma saboda ka saba wa kanka kyauta ka ya tsowa ka yi haka wanda shi ne ake cewa layin da ya zafi ke shi ne su a hadisi kullu kudar illa fasa a duni ya ce a hadiku ya ce ku nemi shirya a guna in shirye ku ba ma'ana shi ne neman shirya kana neman kyauta kai marauci ne ka nema abun Allah ya mayar da kai mai kyauta ba ka da haƙuri ka nema abun Allah ya mayar da kai mai haƙuri ba ka da gaskiya ka nema abun Allah ya mayar da kai mai gaskiya to wannan shi ne riyaza da za ka ka nemo hali mai kyau ko da azar Allah subhanahu ta'ala bai baka shi ba shi ne cewa Allah min tajalliyatil asma'i wa sifati cewa halaye ɗin kuma yana cikin tajallin sunayen Allah da sifofin Allah. Ma'ana idan Allah yana so ya bayar da kai mai kyauta zai ya ma tajalli da sunansa alkari, alkari. Sai ka zama mai karanci. Abin da kake so za ka ba wa wani. To kaga karancin ya zamo mai kayan Allah ne. ya baka shi shi suke nufi da tajalli ko misali kai mai rauni ne baka iya tashi kai ta hajjuri to sai Allah ya baka azma daga sunansa alkawai alkawai ya baka azma idan kana da naci da yiwa kenan a nan abu biyu za ka fahimta farko asali kyawawan halaye a dalili Allah ne fitiri ne Allah yake ba wa mutum amma za a iya nema a riyada a ta kokari sannan abu na biyu halayen tajallin sunayen Allah ne da sifofinsa ma'ana bayyanan ma'afir mazahirin sunayensa ne da sifofinsa a babi na uku alkur'an wa makarin akhlaq za mu kawo ayoyi da suke magana akan kyawawan dabi'o'i wanda zai zama ƙur'ani shi ne asalin akhlaq abin da ya koyar da mu dabi'o'i kyawawa abu na hudu takriju wa ta'ali wa takriju wa ta'alimu ala al-ahadith al-waridati fi dhikri makarim al-akhlaq ma'ana takrij fito da wasu hadisai cikin ummahatul kutubi da kuma taliki akan waɗannan hadisai waɗanda suka ambaci makarin asira sannan abu na biyar shi ne bayanu annal akhlaqa kullaha lahu sallallahu alaihi wasallam fil asala ma'ana ba ne da zai bayani akan cewa dukkan dabi'o'i kyawawa duka kayan manzan Allah ne gida amma da asali kayan ne kuna fahimtar wannan to saboda haka duk mutumin da ya samu kuroki wani hali mai kyau to manzo ne ya ara shi shi yasa zai zo bayanin cewa bukistu li utammila makarin akhlaqi sannan abu na karshe shine tarhibu wa tahdidu makarim al-akhlaq za kawo maka misali takaitacce da iyakance makarim al-akhlaq cikin ɗabi'o'i guda halayen kirki guda saba'in to ana so wannan kar ya zamo karatu ne abinda masu tatsuniya suna cewa wai tatsuniya ta zo ku ji ta ku gane ma'ana ta zo ku ji ta kawai a kunne ta wuce to kan a mayar da shi haka ya zama to ta zo mu yi aiki da ita ne wannan duk ɗaya daga ciki ya kasance ka mayar da wannan ya zama halinka don ya zama to kai makarantun ƙur'ani ne halayenka sun zo daidai da alƙur'ani ne girma wanda shi ne mukaddima sai bani da farko tarihin makari da akhlaq me ake nufi da makari me ake nufi da akhlaq المكارم جمع مخرم كمحرم ومحارم ومصنع ومصانع يعني المكارم على رشي جمع لنا مكرم على وزن مفعل شين أكي جمع على وزن مصانع كمان محرم مفردين جمع محارم مصنع مفردين جمع مصال مثلا شيء محرم مصدر فعلي هو زمان هو هو مكان شيء محرم جمع سمحارة مثنى جمع سمصال شيء محرم معنى أبن الحرمة هو أبن أكا حرمتا يزمو مصدر ينا زمو مصدري ينا زمو شيء مصدر ميني yana zamanto wuri yana zamanto zamani shi ne ma'ana an ɗauko daga haruma haruma haruma in ka ce matsala misali kamfani kamfani inda ake yin abu inda ake takalmi jam'insa matsali to kamar haka ne makarin jam'i ne na makar na makar au jam'u makrama makrama da ta تتا شيء كمجزرة ومجازر ومطبعة ومطابع كمان كشيء مك من كشيء مكارم جمعين مكرمة كمان يدا مجا مجزرة مجزرة شيء يقول فاتا فاتا أكيد شيء جمعي مجازر مجازر واتي مطبعة إن ده أكيد بقى التاني ake nufi jama'a jam'i mafafi yayi mafafi kamfanin buga littafi matsuba'a jam'in sa mafafi to kamar wannan ne makarama makarama makana min karhuma ya kurumu karama an ɗauko wannan wanzani maf'al ko maf'ala ɗin aka nufi jam'i da wanzani mafa'il daga asalin kalima karuma ya kurumu karama a daga na aka dauko idan aka ce karam wal karam isarul ghairi ala nafsi diddul buqul idan aka ce karam ka ta wani akan akanka abu ne ga abinci kana jin yunwa wani ya ce yana jin yunwa ka ɗauka ka bashi shi ne karam diddul ta kuma shi ne allu'u kenan allu'u yayin mutumin da idan yana cin abinci aka ce assalamu alaikum zai komai la'ini kir dikun karimi kir to daga nan ne aka ɗauko makarin din wannan ma kadai kawai ya yi shiga wannan ma kadai ya yi shiga domin ka san kimar kalimar makarin din kasancewa an dauko daga alkaram alkaram shine abin da nake so na bar wa wani abin da nake so na bar yana da marati ƙarshen marati bisa shine za a kashe wani a gane ko za a harbe wani a gane ka kare dole sai ya sami ka kai ka mutu shi ya rayu a gane shi ma kyauta ne ka ba wa wancan kyautar ranka ka kare shi wannan yi ne kalimar makarin ne sannan sai kalima na ne akhlaq tarihin akhlaq الخلق بفتح بفتح الخير إنشاء الشيء وصنعه أنشاء الخلق شيء كركرة أو كوينسا الخلق an fara da wannan ne saboda shi alkalku din yana da alaka da kudu yana da alaka da kudu qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'i Allah kamar da Allah shi Allah ya halici komai shi ne kirkiran abinsa wa yuqalu ana cewa alkalku zahir ana cewa wannan halitta halitta na zahiri kamar kalwashi wal aini wal yadi wal rijli fuska ido hannu kafa wannan halitta ne na zahiri duka kuma Allah ne ya halicce su to menene halitta kuma na babu shi ne ke wai hulku astajiya an ce astajiya tabi'ar da kai kofinsa ya zama to kai da shi ne ne astajiya kenan astajiya hali hali misali fayil ne a kwamfuta fayil ne a kwamfuta sai kai kwamfutinsa daga wani folda ka kai wani folda asalin wanda yake na asalin da wanda kai kwamfut duka iri ɗaya da Allah ya gada da maka canja maka suna kawai sunan zai bambanta ka gane to wannan shi ake cewa azzajiya hali mai kyau wanda ka kwafa ya zamo ya zamo asalin halin da wanda ka kwafa duk iri ɗaya ne shi ne ya bayyana ma yake wal halatul batilatul hasanatul jamila hali wanda yake koye in ba mu'amala aka yi da kai ba ba za a kai shi ba yanzu fuskarka ba ya an yi mu'amala da kai ba za a ganka ga fuskarka ga idonka ga hannunka ga kafanka za a gane dukkanka yana da kyau bayi da kyau sai bari ne ko baki ne kawai da zarar an ganka to shi kuma wannan wal halatul batinatul hasanatul jamila hali ne a koye mai kyau wanda idan ba a yi mu'amala da kai ba ba za a ga halin ba shi ne ake cewa alkuluk da alkuluk shi ne bayani har yanzu akan wannan tarihi wallaci yarju kullun an yattasifa biha halin da kowa yana so ya sifantu da wannan halin na babu saboda haka za ka ga makareci baya so a shi shi makareci shi makareci na maka ce in kace kariya kake kai makareci ne sai ran sai ba ran kai ba shi yasa saboda karin abu mara kyau amma kai ne gaskiya ne wani ne kirani ko da ƙarya kake yi za ka ci a gan shi alƙulu ɗin kowa yana so ya sifantu da ƙulu ɗin wato saba ilaihi kuma kowa yana so a nasabta wannan halin zuwa gare shi a ce wane mai gaskiya ne mai haƙuri ne mai kyauta ne mai amana ne wani tsarin da shi wannan kuma ana ce mishi alkhalqul batin wancan alkhalqul zahir fuskanka idonka hannunka wannan ana ce shi alkhalqul batin shi ma khalq ne Allah ne ya halitta amma a koye yake sai ka yi mu'amala da mutum za ka sani misalin sa kan saƙa'i kamar kyauta kyauta duk abin da aka nema wajen kawai rigar da yake cikin nan na kawai yanki yana so sai ka ce to bari in je gida da su ya aika ma kai ba ka da wani abun da wai ba za ka iya bayar da shi ba wasu da haƙuri a zage ka oho a dake ka oho shi ne sabar kai haƙuri wasu gaskiya wal amana amana saboda haka ba zai yi na gane kai ne kyauta ne ba sai na yi mu'amala da kai ne haƙuri ne ba sai na yi mu'amala da kai kai ne gaskiya sai mu'amala yi mu'amala da kai kai ne amana sai na yi mu'amala da kai sabanin fuskanka ba na bukatar na yi mu'amala da kai gabanin da san fuskanka ko idonka ko hannunka da sauran sifofinka na zahiri kenan an ce alkhalqu alkhuluq alkhalqu halitta na zahiri alkhuluq halitta na bafi mun fahimta a takaice kenan shi yasa suke da alaka da juna yasa abu amrin al-basri in hadha illa khuluqul awwalina qira'at jawhar shi ya karanta in hadha illa khalqul awwalina kullu din ya karanta shi khalq in hadha illa khalqul awwalina in hadha illa khuluqul awwalina gani to wannan shi ne tarihi ne tarihin kullu kenan wacce kuma tarihin khalq wajen kullu jami'in kullu din al-akhlaq a kullu guda daya da yawa kuma al-akhlaq qala ta'ala ya zo a cikin qur'ani inda Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim wanda muka yi bayani a kai yace da manzo wa innaka kai la'ala khuluqin azim ya kawo inna na tauhidi yayi muqabala wa innaka yace wa innahu la'ala khuluqin wa innaka inna na tauhidi muqabala ma tauhidi wa innaka sai kawo ala wanda yake sama sama domin a nuna menene halin manzon yana sama da halin kowa kuma ya kawo lam kafin ya kawo ala din bai ce wa inna ka ala kulkin ba wa inna ka la ala saboda inna ana taukirin jumla da inna kadai ana taukirin kuma jumla da inna da la saboda zurfafa mubalaga a wannan taukirin sannan da ya ce ala kurukin huluk ɗin ya kawo shi a nakira domin ya nuna duk wani hali mai kyau kayan manzan Allah ne sannan huluk ɗin kamar yadda muka bayyana sai ce azi mai azi saboda haka ake cewa Allah shi ne ya fara yabon manzan Allah ga kowa saboda anan an tattare dukkan yabo a dunkule da jumla fasiliya balikiya mu'akkan da yadda su taukida an kawo taukida ci da yawa wazitul kuruki san ana so misali ka san abu ba za ka san kimarsa da darajarsa ba sai ka san kishiyar wannan abu shi ne so menene zittu na kuruk kishiyar kuruk arzazila halin banza وجمعها الرذائل أنا شو الرذائل إن كشي الرذيلة هذه مرة كيو كمان كيا رذيلة شي شين أمانة رذيلة شي ليش نقولي رذيلة شي روع رذيلة شي جمع رذائل sannan ya ce wahiyar halatul batinatu sayyi'atul qabiha hali boyayyen hali mummuna sayyi'a mara kyau alqabiha mummuna wannan shi ne al-rabila wallafi halin da la yarju ahadun an yatusifa biha ba wanda zai so ya so a ce ya siffantu da wannan hali ko da ma ba wato saba ilai ba wanda zai so a nasabta mishi da wannan hali shi ne misali kalhukuli kamar rowa والجزع كما الرشن حقول والكذب كما الكريا والخيانة كما الشن أمانة كيشيوين وإنسان أبوهم دا هدى كما الرجع البخل ضد السخاء الجزع ضد الصبر الكذب ضد الصدق الخيانة ضد الأمانة وإن كان أخلاق وإن الرضاعي الله يدريهم رضاعي يسا ذاك سواء علينا أجزئنا أم سفرنا كان ذاك قالي جزاء لشيء جد من سفر shi wanda yake da hakuri baya razana ko me aka nuna gane da abin da shi kawai normal za ka same shi za ka gan shi da wani nau'i na razana ta tashin hankali to wanda shi ne bayani a kan titin kulka wal akhlaqu in kuwa haka ne yace tabi'o'i هي تلك السجايا هي تلك هي تلك السجايا هي تلك سجايا الحسنة الجميلة سوني تبيئو إذا أكي كوفي سو kyawawa masu kyau allati yarju kullun an yatuba biha wanda kowa yana so Allah Allah yake ku da wadannan tashi shine al-akhlaq wallazi duk kuma abinda la yarju an yatasifa bi dhikha baya so kuma ya sifantu da kishiyoyinsu mana in kana so a ce ma mai kyauta ba ka so a ce ma mai rowa kana so a ce ma mai gaskiya ba ka so a ce maka makamaci wala an tun saba ilai hakanan abinda ba a so a nasarta mishi to tudu arraza'il ana kira sa arraza'il ma'ana duk abinda ba ka so kowa baya so a siffanta shi da shi kowa baya so a danganta mishi abin to shi wannan ana kiran shi ana kiran shi arzai abinda kowa yake so a siffanta shi kowa yake so a nasabta mishi shi kuma ana kiran shi al-akhlaq to da wannan ne komai da komai menene makarin menene akhlaq duka an maka bayani su shi yace wa makarimul akhlaq دفع الرذائل بالأخلاق كنا إذا كشي مكارم الأخلاق شين كتون كدا مونا من هالاي لكاوا من هالاي كبرلو كريكي كوتا كبرنا زنا تسانيوا كريكي حقوي كبر كريا كريكي كريا كبر cin amana ka riki amana shi ne jabkur raza'il bil akhlaq aw bi ibaratin wa ko da wata jumla daban jabku sayyi'ati bil hasanati kamar yadda Qur'ani ya fara ka tunkuɗa mummunan abu da mai kyau idan mutum ya zage ka maimakon ka zage shi a ka yi haƙuri mai nema ne cikin jikin da ya sanyi a gaban nan ma sai dinga kunya ka ya ce wani irin mutum ne ko wani irin yaro ne ne wannan shi kenan zai dinga cin kunyanka zagi din sai yi a ne abu ne mara kyau hakurin da ka bashi shi ya kamata bai baka abu ne tun da ya zage ka amma shi ya zage ka kuma shi da ya kamata ya baka abu ne kai ne ka bashi hakuri shi ne qur'ani yake koya mana irin wannan yake cewa كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن ma'ana idan aka maka mummunan abu ka tunkule wannan mummunan da abin da ya fi mummunan kyau ka tunkule shi in aka zage ka a ka yi haƙuri na ma ne zagin mummuna ne kai kuma ka ba da haƙuri shi kuma kyakkyawa ne sai Allah ya ce to abin da za ka zama kasin in ka yaka sai ce sallazi فإذا الذي فإذا الذي بينك وبينه عداوة sai ka ga wanda tsakaninka da tsakaninsa akwai gaba ka annahu ka ce shi ya zamo maka waliyun mana takamammen masoyi hamimun aboki na kubda mana idan mutum ya ma mummunan abu ka masa kyakkyawa ka gani ba karama ba to daga adawan da yake ma da gaba sai ya dawo ya zamanto yana son ka ya zamanto ma babu ma abokinka na kub da kub irinsa shi yasa ya haɗa abu guda biyu ka annahu waliyun sai ce hamimu waliyun din yana mukabala da adawacin da ya faɗa ne maimakon da yana gaba da ke da baya kinka sai ya zama to maka ne matsoyi matsoyi sannan idan ya zamanto maka mantoyi sai ya zama baya so ya rabu da kai shi ne halim wanda baya so ya rabu da kai kullum yana manne da kai kullum yana makale da kai duk abin da ka faɗa zai aikata duk abin da kake ya bari ya bari da me ka samu wannan ta hanyar ya maka mummunan abu ne ka mishi sakayya da abu ne kyau da wannan ne ka samu wannan amma misali ya zage ka karama ba to a nan gaba sabo sabo fil a kanin ka Allah ne kadai da san yaushe ne wannan gaba ne duba nan fasaha na Qur'ani sai ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu eh sai ce ka annahu waliyun halim yake fa'idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu bai ce waliyun halimun ba ka annahu waliyun halim wannan qur'ani ne ya faɗa ka jarraba a class ka gani ka jarraba a hostel da abokin ka ga wannan sai ka mai da duk yan bodin abokan haka sai zama kai baka da ne baka da maki kowa na ka ne aboki saboda menene saboda ba a san ka da sakayya da mummuna ba ka zo ka samu abokinka yana buɗe laida zai sauki mai a wani fara wani ya samu fara a wani ne ya kai da haka wani ka ce kana da haka kwaya nawa kake so eh nawa kake so sai ya buɗe idan da kunya idan da kunya sai ya rube ya dinga koya nawa kake so dan Allah wa ne kai hakuri a ba magana ba ne hakuri bane baki nawa kake so yanzu dan Allah wannan zai kara zuwa ya sace ma mani sai dai kaga ka hana shi ma sata sai duk a gaban nan yana bukatar magi zuwa zai yi roƙa ya ce wa ne magi na ke ya san ba za ka hana shi kaga a wannan halin ka ne kyau ka ko ka hana shi sata ka koya masa kyauta a gani wannan shi ne idfa bin da ke yi ahsan bai sannan zai bayyana ka wa bayyana wa adawatu ka annabi wani hali a hadisai wa an abi hurairata an rawaito daga abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lan yanala abdu sarihal iman ku ji wannan magana sosai idan manzon sallama ya ce babu wani bawa da zai samu imani karra sun sun imani imani karra ya ka ce tsare abin da baya kuya yadda za ce wane ana mishi shaidan imani kowa yana shaidan wane muni ne to bawa ba zai samu karara kararan imani ba hatta ya zila man safahu ji wannan maganar sosai sai wanda ya yanke hulɗa da shi ya je ya hada hulɗa da shi tun da ya baya kawo mishi ziyara ya kai mishi ziyara baya mishi magana ya mishi magana gane an ce zila da shi ne mu'amala da mutum kafa kuma yanke mu'amala da mutum wanda baya mu'amala da kai ya kulla maka in ya ganka zai kawo da kai eh to sai kai mu'amala da shi shi ne hatta ya sila man kafahu sai ce wa ya abuwa amman zalamahu sai ya yi wa wanda ya zalunce shi abuwa zalunci mutum ya zage ka sai ka na yare yadda ke ka ni ka ɗarfi a yanzu zai gane juna cinikinka zai zama wani duk mai jin kunyan ka a gaban ka ɗauki kaya na ya je kana baka littafi na kanza ta aji eh kiran je kana baka zan su da abubuwa ga wanda ya zane duk irin abin da ya ma kawai ke ba an ce abuwa zai zo bayanin sa a babinsa ana nufin duk abin da aka maka karkara ma in an zalunce ka karkara mu shi ne abuwa in karama kai ba ne abuwa ba in gani to shi ne sai ya ce ne wa yaghfira liman sha liman sha tamahu anan yaghfira shi ma abuwa ne ya yafewa wanda ya zage shi saboda asalin kalmar gafara din larabci ne ba wani abu ne wanda yake banta da Allah ba kamar yadda muke fahimta yanzu misali na ce wani ka gafarta ne ba sabo ne ba ba za ce ba yaya za ka ce ya gafarta ma shi Allah ne zai gafarta saboda gafartawa ne neman yafiya ne abu Allah ko abu wani Allah yin anan yake wa yaghfira liman shatamahu ya yafar ya yafe wa ya gafarta wa wanda ya zage shi ba wai ya zagi wanda ya zage shi yawanci rigingimu da fitincin duka suna tasowa a ramuwa ne in ya zage ni da rama ya dake ni da rama ya hana ni na hana shi cikin rigima وقل صادقا لولا الوعان وروحه لطاح الأنام كل في الكل والكلى الإمام الشاطبي يفعل في مقدمة to da wannan ne za a zauna lafiya in na zage ka ka zage akwai zaman lafiya ka hana ni gishiri ko mai ko da hana ka nima ba zaman lafiya hana ni abinci ba kawo abinci a gida ba ni ma ranar da ba kawo ma na hana ka cikin duk makaranta wanda yana gaba da wannan wannan baya so haka rigingimu kura ne shi ne imamu shafi ya ce wa kun fadaka laula al-qur'an wa ruhu la taha al-anam kullu fi kulli wakila ikan mutane da din zaman to masu gaba ne to shi ne sai ce wa yi husina ila man asa'a ilai ya kyautata wa wanda ya munana masa kama aya da muka karanta idfa billahi ya hasan ma'ana idan ba za ka iya yin wayannan abubuwan da ya zo cikin wannan hadisi ba to ba imani da za ma shaida da shi kowa ya yarda kai mumini ya tare da kai yasa yake lan lan yanala abdun sarihan imani din ba za ta ma kai kafiri ba ne ko ba ka da imani a'a amma ba ka da wani imani fitacce har wanda kowa zai yi shaida ya ce ba ne mumini da wayannan ayyuka da ire-irensa ɗabi'o'i halaye masu kyau to da wannan ne za ka samu wannan imani din karara. al'akhlaku ya ce in kuwa haka ne al'akhlaku ɗabi'o'i halayen kirki ta aminin silasa minan bashariya ku ji wannan magana da zai ba karka ɗauka harkan ɗabi'o'i da halaye da muke magana kai abu ne mai so abu ne wanda ranka yana so ramuwa duk abin da ranka yake so in kai shi ya fi so shi ne za ka cire abin ka hana ranka da abin da yake so ya ce a filasta bi'o'in yana suna nufi insilafi fita ko fetuwa minar bashariya daga ɗabi'o'i irin na ɗan adam yanzu misali idan aka zage ka ranka in san ranka ne ranka dai ya ji so karama in ba karama ba ma za ka ga hankalinka a tashi wanda yake hana ka abu in san ranka ne to ran ya ji so ka hana shi kai ma wanda baya zuwa ku ka yanke hulɗa da kai mu'amala da kai in san ranka ne to ran ya ji so ka yanke hulɗa ni ba baya zuwa wuri na baya kuɗa haka to kenan ka hana ranka ne abin da yake so ka hana ranka abin da yake so din shine al-akhlaq an ce al-insilaq insilaq a larabci kaman fede dabba daga ka ware fata daga cikin dabba shi ne zina mana ɗabi'o'inka da ran ranka munanan ɗabi'o'i da ranka ranka take so ka aiwatar ka feɗe su yadda ake feɗe dabba a raba dabbar da fata to kai ma ka raba waɗannan munanan ɗabi'o'in a ranka ka cire su ka watsar abu ne mai wahala ba ina da dalilin kwaya ɗaya da cewa wata zai kai da shi kawai zan yi buɗe baki ba ni da komai wani ya zo sai na ba shi dalilin sai zai yi buɗe baki da shi wani wanda ya zo na ba shi biyu a wata wannan abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki ba in san raina ne na ci dalilo na da farko in sha ruwa na mai sanyi hai na ci dalilo to sai na hana raina ɗin abin da yake to wannan shi ne abin da ake nufi kudu kana da hali mai kyau saboda ka lura duk abin da za shi hali mai kyau ne ranka baya so ka aikata cin karfin sa za ka yi to shi ne ya ci ya faɗi haka al-insilaku min al-bashariyya feduwa ka cire munanan dabi'o'i irin na ɗan adam wanda aka halitta ɗan adam da su ka keɗe su ka cire su allati jubila zahibuha alaiha wanda dama an halarci mai wannan akan mai akan wannan shi yasa zai zo a hadisai da musu salama yake cewa mutane din da dabbobi ne mutane ne a gangan jiki ba su musu dabbobi ne manzo sallallahu sallama shi ne ya zo ya mayar da su mutane asalin albashariya shi ne dabba kawai dabban da yake ji zai iya kashe mutum zai iya ɗaukan kayan zai komai zai iya aikata ba wata tarbiyya da aka ba shi shi ne asalin ɗan adam to sai a juya shi a mayar da shi mutum da shi dabba ne a juya shi ya zama mutum in zaki ne dashi yana kashe su kamar da shi salihin mutum da baya ma duka balle kashe isa wannan shi ne jubila aka ce jubila da fitira ma'ana ɗaya ne abu a ce tun fil azal aima abu shi ne jubila jubila kenan aka fitira a gani tun fil azal ama waɗannan munanan halaye da yake tattare da kai na dabbancinka na dabbancinka wato shine wato a feɗe waɗannan halayen munanan ta zamo ne ba dabba ba mutum faliza yace saboda haka ne asbahat najirata saboda haka ne halaye suka zamanto wato ɗaiɗaikun mutane ne suke da shi misali mutane da yawa amma masu haƙuri a ciki ba ka ne da Allah ya kasa da mutum goma da kyarka samu mutum ɗaya ko biyu mai haƙuri tabbas ko tara duk ba su da haƙuri duk wanda ka zaga a ciki zai rama inda za ka tara mutane ɗari da Allah goma ko bakwai ko takwas su ne masu haƙuri wajen casa'in da biyu ko casa'in da bakwai duka kowanne in ka zaka zai rama kowanne ka daka zai rama to shi ne halaye suka zama nadira ɗaya ɗaya ku ɗaya ɗaya ku wa shaƙa ke da wahala sai ka jure ya a in ka jure da waɗannan halaye abokananka ba za su kira ka ce wali ba ne wali na su sai ka ja fara irin ka wali saboda ganin ba wani ruwa zai yi wannan kala ta'ala zai kawo ma hujja a kan cewa asalin ɗan adam wato an halice shi muku an halice shi da ɗabi'o'i munana tukunan sallah ne ya gyara halaye muka ce musulunci ne ya gyara halaye ko ka ce manzan Allah ne ya gyara halaye duk abu ɗaya ne kake na su shi ne Allah ya ce innal insana shi ɗan adam kulika halu'an an halice shi ne da san rai da san rai kawai abin da ransa yake so halu ɗin mubalaga ce ta haliya haliya aka ce hala'a zaidu a larabci ma'ana zaidu ya so kansa ma'ana inda za ka ba shi abu guda biyu ka ce ɗaya naka ɗaya nawa ne zai duba mai kyan a ciki ya ɗauka a wancan wurin ya ba haka Allah ya gama na gane ko yaushe zai janyo wa kansa ne wato alkhairi shi ne halin mubalaga ne kamar shakur ne da shakiru غفور da غافر صبور da صابر in ka ce sabir ne in ka ce sabur kai kai kai ya ci shaku balaga kenan haka na hali ya san kansa hannu ya ci kansa kansa a gani to wannan shi ne asalin dan adam tukunan ya raba kansa da wannan san rai abinda baya son ya ɗauka wanda ya fi son ya bayar to wannan shi ne hali manzo Allah ne zai koya mana wannan dafawo shi ne ya bayyana ma ma'anar haludin iza masau sharru jazu'an idan wani abu mara daɗi ne sharri ya shafe shi za ka same shi da tashin mai yawan tashin hankali mai yawan razana marar haƙuri jazu'in mubalaga ce ta jazi'a jazi'a kuma biddu ne na sabir kamar yadda ɗazu ka bayyana an ce sabir ne haƙuri sabur mai yawan haƙuri jazi'a marar haƙuri jazu marar haƙuri shi ba zai iya yin haƙuri a kan haƙƙinsa ba kawai ka ba shi haƙƙinsa kawai ka ba shi shi ne idan masu sharru jazu'a wa idan masu khairu ba manu'an idan in alkhairi ya same shi zai ɓoye manu'a ɗin shi kuma mubalaga ce ta maniya mai hana alkhairi ne yake tare da shi alkhairi hissiyan bu ma'anawiyan in ji alkhairi ne yake tare da shi baya son wani ya samu wannan alkhairi yana so wa kansa ne shi kaɗai kawai alkhairi yasa yake manu'an mai yawan hana alkhairin da Allah ya bashi ko kuɗi ne ko ilimi ne ko meye ne komai ya fi so a ce shi kaɗai ne kawai yake da shi in wannan abin na alkhairi ne ke da kuma yi bai yarda ka danganta mishi da wani abu da sharri in sharri ne in sun samu ne ya kasance shi baya in alkhairi ne zama to shi kaɗai ne wannan shi ne asalin ɗan adam to wannan shi ake cewa jubila jubila alayya kawai haka haka Allah ya halicci dan adam tukunan sai sai Allah ya ce menene sai ya ce illal musallina ha gani ko illal musallina kenan sallah ita ce ta yaƙi wannan san sallah eh daga dan adam sai zamanto akasin yadda aka san shi in sharri ne abin to ya fi so a ce shi ya shafa shi ya samu in alkhairi ne ya fi so a ce wani ne ya samu akasin halinsa kenan sallah ta mayar da shi haka ya zamo ne daga dabba ya zama to dan adam idan ka duba wannan yawancin mutane suna nan a yadda Allah ya halice su yawancin mutane inda Allah suna nan a yadda Allah ya halice su in abin sharri ne ya tsaya a kan wasu in alkhairi ne ya tsaya a kan wasu to ana so ka zama akasin wannan ka kawar wa wasu sharri ka janyo musu alkhairi kamar yadda zama ya yaba wa sabon manzan Allah an samawa ya ce musu innakum ya ce innakum tukfiruna fil faza wa tukilluna fil tama ya ce sabon manzan Allah in wani gu ne aka ce a zo a raba a zo a karba za ka same su su kaɗan ne ba ba su ba duka ɗanci a wajen in kuma gu ne wanda aka ce a zo a bayar ko a zo a yi yaƙi a zo a yi taimako za ka sami su tari da yawa ana so kai ma ka zama ka in kun wani abu ake samu kar a ganka a wajen in kuma kun wani aiki za a yi mai wahala ko bayarwa kai za a ɓamɓara to a ganka a wajen ka yi insilafi daga bashariyar kake to shi ne ya ce maka fata bayyana bihari da aya da wannan aya zai bayyana maka ƙarara annal insana shi ɗan adam din majbulun alal jazza'i asali an halice shi ne da razana razana daga duhun sharrin da zai same shi walbukuli an halice shi ne da rowa hana abin da yake kusa taba'a a tabi'anci haka Allah ya dan adam fasabu haƙuri wanda shi ne jittu na jaza walbadu sannan ba da kyautan alherin da yake wajensa insilakun min albashariya wato ya ya jeɗe kansa ne daga asalin halittar da aka masa da dan adam akasin yadda yake ne haƙuri da kuma ba da alkhairin da yake wajen sa sai ya ce wa annan sahiba makarin akhlaqi ya ce me makarin akhlaq da muke magana akan akai la yakunu munqadan li hawahu ba zai zamanto yana bin san ransa ba ma'ana yana bin ragaman san ransa ma'ana san ransa shi ne yake jansa ya kai shi duk inda yake so baya zama haka in har san ranka shi ne zai ja ragamarka ya kai ka duk inda yake so to kai da akalas babu kurrabu ila yau kiyama ba inda za ku ya annan nafsa yace saboda rai din tad'u ila khilafi akhlaqi tana kira ne zuwa sabanin halaye maimakon haƙuri ranka sai ta kira ka ta ce karka yi haƙuri karama kawai karama alatara ya ce ba ka gani ne annaha tad'u ila lintiqami da'iman mimman zalamaha rai tana kira a yi fansa arama koyaushe arama karama daga wanda ya zalunce ka ko arama daga wanda ya zalunce ta wal afu allazi huwa min al akhlaq rashin ramuwa afwa din wanda yana ɗaya daga cikin akhlaqi khilafu lintiqani sabanin ramuwa ne to saboda haka asasin ɗabi'antuwa da halayen kirki shi ne menene kada ragamarka ya zamanto hannun sarrafa ya duk abin da take so za ka aikata duk inda take so za ta kai ka sannan ya ce la tu'addu al'amalu zahiratu kasawmi wa sadaqati wa tahajjudi min al da ke ɗazu mun bayyana alkuɗu shi ne alkalkul basu abu yake na ɓoyayye shi ne kulo ba su saboda haka ayyuka na zahiri kamar yawan azumin ranar alhamis ko ranar litinin ko yawan yin sadaka ko yawan tahajjudi kiyamun laili ba a kidaya su daga cikin akhlaq cikin halaye shi za ka iya samu mai yawan yin azumi magarici da Allah na kowa kowa kaya ko roshi ko wannan layin su daban layin lima sabaka yace saboda abin da ya gabata a baya annal annal khuluq huwa al khalq al batin saboda baya an ce ma al khuluq din shine halitta wanda yake boye halitta wanda yake boye wannan kuma zahiri ne da cewa ne yana azumi eh muka tashi a bacci ka gan shi yana fama yana ta kiyamun laili kuka ce wane yana yin sadaka illa yace amma idza kanat adatan wa daidana mana idan ayyuka na zahiri ilin azumi da sadaka da tahajjudi idan ya zamanto masa al'ada ya zamo daidan shine hali da koyaushe kana cikinsa. sa lan ya kadira ala mufaraqatiha ba zai iya rabuwa da su ba fa yu'addu zalika min al-akhlaq to sai a kidaya wannan din cikin halayen kirki mukan ji wannan magana sosai da wani misali ni azumin alalis shi wannan ba ina yin shi ne wata ran bari wata ran ba a gani kawai jiddan ko yaushe kawai ina azumin alalis baya bari ina kula ko ina gani to azumin zai zama tori kuma ya zama tafiya saboda a wannan lokaci ya zama bati ya haɗe da batsini na ya zama ɗaya haka nan duk dare ba fashi ina tashi ne ta haji a shekara ma ba a samu rana ɗaya da bai yi ta haji ba shi kenan sai ya zama batsi ya zama tori kulo yana cikin zama yana akara yana cikin akara haka na misali duk abin da na samu sai na cire wani fasanci wanda zan bayar ba zai a ce na samu naira dubu goma a ce ba wanda ya samu kofan dala a ciki duk abin da na samu in abinci na samu ba zan shaɗe ka ba da biyu aka ba sai na ba wa wani wata haka ba sai na ba wa ya zama kyauta da sadaka da sai ya zama tumin mai kuro kenan amma wata ran na yi wata ran ba na yi ta wannan baya daga cikin akhlaq da muke magana a kai sai abu na karshe a muqaddima wanda muqaddimar kadai kawai ya ishe mu karatu mu ma shiga cikin mutane yace wa min asrai dalalati ala ma qulna qawlu jibril alaihi salam mafi bayyanannen dalili ko abin da yake nuna ko yake tabbatar da abin da muka faɗan nan na cewa ayyukan zahiri baya ba a kidaya su cikin akhlaqi abin da jibril alaihi salam ya faɗa fi ummul mu'minin hafsa akan sayyida hafsa uwar mu'minai matar manzo sallallahu alaihi wasallam yar khalifa sayyidina umar lokacin da manzo ya sake ta wasu rigingimu faru ya sake ta sai jibrilu ya sauko take ya ce rajiha hamsin za ta saka eh rajiha ka komar da ita gidanka fa inna ha ita sawwama fa inna ha sawwamatu qawwamatu ita ne yawan yin azumi mai yawan kiyamun laifi bai ce fa inna ha sa'imatu qa'imatu sai ce sawwama kawwama me yawan azumi ba ta bari me yawan kiyamu laili ba ta bari ya kawo da lafazi na mubala ba mujarradin sifa ba wannan zai nuna maka idan ka sifantu da aiki na zahiri ya zamanto jinin jikinka ya zama ruwan jikinka yadda ba za ka iya rabuwa da shi ba to shi kenan ya zamanto maka hali amma dan wata ran kana yi wata ran kana bai wannan ba zai da mutuwa ranka ba kamar mutum ne wanda wata ran ya yi sauran qur'ani wata ran ya iya yi su ashirin wata ran yi su talatin wata ran yi su daya wata ran ma baya karatun qur'ani ba a ce karatun qur'ani ya zama to mishi biya amma ya dauki sauka kullum komin dinsi sai ya yi sauka to sai zama to shi karatun qur'ani ya zama to menene tabi'a kenan wata ya ce yace zai zo ba'dul a'mal zahira wasu daga cikin ayyuka na zahiri allati tu'addu a makarimin akhlaqi waɗanda ake kidaya su cikin halaye makarimin akhlaqi zai zo a cikin jerin waɗannan makarimin akhlaq wanda za mu karance su ɗaya bayan ɗaya amma a yanzu a gurguje ga nan daga numba na ɗaya zuwa saba'in kowanne ɗaya za mu karanta shi na farko al'ishira na biyu al-tiyafa na uku al-muwasa na hudu al-isa wa tadhiya na biyar al-rizqu bil khalqi na shida al-haya'u na bakwai al-silatu wal birru na takwas usul dalmi na tara al-satru ala muslimi na goma al-afu na sha ɗaya al-tawadu wal adab na sha biyu al-shaja'a نشاء إكرام الناس نشاء الصدق نشاء إغاثة العفاف نشاء شدع الإيثار للجار نشاء بقي إيطاء الطائف نشاء تقف تسوة المحتاج نشاء ترى الإنصاف عشرين بر الصلاة عشرين دقايا الشفاعة عشرين دقيقة الإسعاف عشرين دقيقة لين الجانب عشرين تفوق انبساط عشرين تدير التفسر عشرين تشدع الحلم عشرين تبقي الأناة عشرين تكون الصبر عشرين ترى ملك النفس ثلاثين الرحمة والرأفة ثلاثين تدعى كذب الغيب ثلاثين تدعى النصيحة ثلاثين تأكو سلامة الصدر ثلاثين تفوق إسلام البين ثلاثين تبير أداء الحقوق ثلاثين تشدة نصرة المظلوم ثلاثين تبقي ملاطفة السفهاء ثلاثين تقص إسعاف الأرامل ثلاثين ترى كفالة الأيتام أربعين تربية المنبوذ أربعين تأيا سوء المعروف أربعين تديو محاسن الأفعال أربعين تأخو الرد عن العرف أربعين تفوق المداراة أربعين بير القناعة أربعين شدة التفطن في المجلس أربعين بقي التنازل عن الحق أربعين تقص إطعام الطعام أربعين ترى الشكر خمسين حمل الكنز خمسين التعفف والزهد خمسين ديو الإفة خمسين أخو العدل hamsin da hudu al'isa hamsin da biyar alwafa'u bil ahadi hamsin da shida alwafa'u bil wa'adi hamsin da bakwai itkun raqaba hamsin da takwas usulul kalami hamsin da tara alkaram sittin almusahama sittin da ɗaya aljus sittin da biyu fakkul ali fakkul ali sittin da biyu fakkul ali sittin da uku mukafatu sani'a sittin da hudu tazammumu sahib sittin da biyar almashura sittin da shida al'amana sittin da bakwai husul mu'amala sittin da takwas al'infaku wal qasdu sittin da tara al'ubudiyya saba'in al-tawakkul waɗannan su ne ɗabi'o'i guda saba'in kowanne daga ciki za a yi ta'arifin sa ka san me ake nufi da shi sannan a kawo ma wasu ayoyi ko wasu hadisi waɗanda suke tabbatar da shi wanda ya kasance aiki ne ciki wato aiki ne na zahiri kamar da muka bayyana ɗazun nan to an sako shi cikin akhlaqi ana nufin lokacin da ya zamanto dabi'a a gare ka to insha Allah subhanahu wa ta'ala kullum za mu na yin wannan littafi a wannan lokaci da yanzu muka yi to insha Allah har mun koke wannan littafi cikin wata wannan wata mai alfarma to muna fata kuma muna addu'a abinda muka karanta ya zama to hujja lana la hujja la la hujja ta alaina kare zaman to anan mun ji eh ta wuce ta bayan kunne ba ta zo mu ji ta kare zama haka zaman to mun gyara halayen yadda kowa idan ya gamu ko suka je iyayenmu suka gamu su ce ayawa ne ka canju haka za za zage ka karama a da ke karama ga shi yanzu ba ba ramuwa a ga cewa halayenka ya canzu a ga cewa lallai darul furqan ba qur'ani ne kadai take karantar da kai tana karantar da kai ɗabi'o'i da halaye ne a ga wannan ba wai ka karanta ka watsar a nan ka kama gaban ka ka tafi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ɗaya biyu wanda mun yi ce da tambaya yawa in wani yana da tambaya ɗaya biyu ba zai mu ansa idan babu kuma za mu yi addu'a ba tambaya hal min sa'id karka ji kunya in kana da tambaya sallu ala nabi karim yawan sallama salati a irin yanayin halin da ake ciki a duniya baki daya kasashen da ake yake-yake musamman gaza wafa falastin gaba daya musamman yaman iraki lubna da duniya musamman makotanmu sudan da fitintinu da sace-sacen mutane da almajirai da ake a kasar nan to duk waɗanda suke da hannu allah subhanahu wa ta'ala ya tona musu asiri a makiya musulmai na duniya allah ya fallashe su kamar yadda yanzu alhamdulillah allah ya tona musu asiri an gari duk wanda niyyarsa yakar musulunci to allah ka yaƙe shi gabanin ya yaƙi musulunci duwan dariyarsa ya ga bayan musulmai ka ga bayan kafin ya ga bayan musulmai duwan da yake da niyyar kuntata wa musulmai janyo yunwa da tsadar kaya yake da wannan aliyya Allah ka mayar mishi da aliyarsa Allah ka yaye mana tsadar rayuwa tsadar kaya cikin yaƙe-yaƙe a ko'ina kamar yadda muka ware addu'o'i na musamman a makarantun darul fuka muke yi kullum a kan wannan niyya Allah subhanahu ta'ala ya ansa mana sannan muna addu'a kowannen ku anan Allah subhanahu ta'ala ya sifanta shi da waɗannan ɗabi'o'i da muke karantawa kuma ya sauwaƙa masa da haddace Qur'ani sannan kuma daga bisani ya zo ya zamanto babban mutum ya zamanto wane ma'ana duk wanda ya gama darul kan ya zama wane ana nuna shi a duniya ana nuna shi a ko'ina ya zama wane saboda haka ne a wannan tsari farko mayar da hankalin ku akan haddace alkur'ani da girma ka mayar da hankalin ka gaba ɗaya akan haddace alkur'ani ba wai kawai lokutan da aka ware ka zo ka yi karatu shi ne kawai lokacin karatu ba a'a ya zama to wasu lokuta ma kai da kanka za ka ware wa kanka wasu lokuta ka gyara tilawarka ko ka yi hajja kamar da mun sha bayani cewa in ɗan dai misali zai yi hajja to uku sunni a sati to bai kamata kuma ɗan bodi shi ma yi haka ma saboda shi ɗan dai yana awa tara ne a makaranta kai kuma kana awa ashirin da hudu a makaranta kana tare da malamai ko yaushe tare kuke yini tare kuma kuke kwana to ya kamata akalla wanda yake bodi kamar da mun sha bayani a ce kana haddace zumuni ɗaya akalla kullum in ma ba mu ce ka hadda kana haddace rubu'i ɗaya kullum ba sannan akalla daga tilawarka kana gyara izu ɗaya kana zuwa kana karantawa malamanka suna ma tasiri kuma suna gyara maka saboda haka karka yi wasa da wannan chance wannan dama da Allah ya baka kai shiririta ko da baka harga cikin ɗaya ba ka shigo damin bukan doji in ka zama muhimma cikin da kai shekara uku insha Allah ka haddace Qur'ani ka gama sakandare in kai ne himma ne kar ka zama mai kasala ka gane abin nan da ya kawo ka kai abin ka gama ka fita in ba ka fita ba kana darul bukan ka zauna darul bukan ta amfana da ke da ba ta an gane ko saboda haka kuma yadda hankali a kan haddace Qur'ani gyara tilawa tasmi'i kar kuma yadda hankali a kan neko waye yan bayi wayannan mun shigo da su saboda zamani amma manufar mu burin mu shine mu haddace Qur'ani saboda haddace qur'ani shine zai rike mu a rayuwa ba wai yan bayan su ne ko waye bane wanda mun yi su muna yin su ne saboda shiga zamani a dama da mu a cikin duk komai da komai na zamani amma ba su ne manufofin mu ba wallahi ba mu so a damu da kan ka fita da 9a ba ba wai 9 credit ba 9a a neko 9a a nan a waye 9a a yan bayan ka fita a da su a damu ka baka haka ce Qur'ani ba baka burge mu ba baka burge iyayen iyaye abin da iyayen ka ba iyayenka ba sun kawo ka daru dukan a kan neko waye yan bayi ba ne akwai makarantu da yawa da suke zana neko waye yan bayi ko to saboda haka abin da ya sa suka kawo ku nan suka ku haddace qur'ani ne qur'ani ne in ka haddace misali eh to qur'ani shi zai rike ka yanzu misali maulana shaqqai usman bauchi misali kun ga ni malami ne na duniya ko yana da certificate din primary na boko to na fara ya ko na sakandare ko yana da digiri eh to yanzu shi mai profeso wanda ya yi profeso zai yi haɗa kansa da shi ko a karatu ko a duniya wanda shi yanzu in yi magana gwamnati na dole ta yi magana me ba shi wannan daraja Ƙur'ani ne to kai kuma wai kana da rubutan amma hankalinka wai ne ku waye yan baki da alhali ƙur'ani shi ne zai rike ka ya mutunta ka a duniya da lahira wayannan zaharka ne na zamani gani eh yana da kyau ku rubuta waye ne ko in bayan adawa da ku a a kowane university da kuka shiga yana da kyau amma sun tunanin ku da hankalin ku ya zama mai ya zama tun ƙur'ani gani abin kunya ne a shi an kawo ka bodi ba kai shekara biyu baka gyara tunawar ba abin kunya ne kamar da koyaushe su ya malam suke ta kokawa a kan ya kamata a ce bikin kai shekara biyu a rosu ko da ka duba ka da hada su daya cikin shekara biyu nan ka hada tilawa ni hana tilawa din menene ne eh idan mutum misali yana rubuta sumuni hudu sumuni hudu a sati a sati nawa ya hada ce eh rubu ba a wata ba izu biyu ko? izu biyu in ya yi wata goma sha biyu izu nawa ya hanta shi eh ishirin da hudu ya izu ishirin da hudu ya hanta shi to in ya yi shekara biyu ba izu arba'in da takwas me ya rage a saukar eh ba abin da ya rage to ka gani shi ne ba a ce ka zo ma ba ka da hanta ko ko sun ɗaya ba in za ka yi sumuni kurkuku a sati kawai in kai shekara biyu gangara ne ya rage ma a haka ƙwari amma ce wani kwanan ya yi shekara uku shekara hudu wai har yanzu sai faman tasiri faman tasiri kamar ba dan godin ba to dan Allah dan annabi yara almajirai yan uwan ku sa himma da abin nan da ya kawo ku ku sa himma ku rubuta qur'ani ku je ku mika wa iyayenku wallahi sai ranar da ka rubuta qur'ani kofin han qur'ani ka gane ai ka je ka mika ka rubuta gaban babanka mahaifiyarka ka ce baba mama ga qur'anin da na rubuta wallahi kowanne sai ya yi hawaye kowanne ya yi kuma saboda murna da sarki amma da ka kai masa nayin kredit munaye waye ba abubuwan ta ba ne a gani kuma ka san abin da kai in kai haka eh ba za a ga iyayenka gobe kiyama tsirara ba ranar da kowa zai tashi tsirara in aka yi tashi kiyama kowa za a tashe shi a kabarinsa kamar ranar da aka haife shi tsirara amma Allah yake bayyana a ga iyayen ma'aikacin ƙur'ani rara ba a sa musu tufafi tufafi suna kyalle a sa musu kan sarki domin a san su sarakuna ne a lahira wannan ba ana magana kan iyayenka kai kan kuma wanda ka janyo wa iyayenka haka ba me za a ma kaga kai sarkin duniya ne a lahira kawai ba ba zan nukun bin da shi inda jazaihi أولئك أهل الله والصفوة الملك كما جاء الإمام الشافعي يولى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
yawa na ga yanzu ma yan bojin sun canji gaskiya